أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وكان الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله موضوع خطبتنا اليوم ربء السنة هو الدين إن التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو سبيل الوحيد للثبات على الدين وهو علامة المحبة الصادقة لله تعالى قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وأضوا عليها بالنوادذ التمسك من سنة نجاة من الفتن وإسمة من البدع وطريق إلى رضا الله عز وجل عباد الله التمسك بالسنة ليس في الإبادة في, في الإبادات في الإبادات فقط بل في الأخلاق والمعاملات في حياتنا كلها في الظاهرة والباطن في, الب... في الظاهر والباطن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين baya haka yan uwa maudu'in kudubar mu ta yau shine riko da sunna ita ce addinin musulunci mu sani bayan Allah riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ita ce hanya kadai lithabati ala din da ake tsayuwa akan addinin Allah a yi shi kuma Allah ya karba hanyar aiki da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce sunna koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addini shi kadai ne hanya wanda take tabbatar da addinin musulun addinin mutum wanda sai ya bi wannan hanyar da kadai zai sami ladan aikin da yi sai sa aka ce mana sharuɗan da ake karɓar ayyuka abubuwa guda biyu ne shine al-ikhlas yin aiki dan Allah wal mutaba'a da kuma koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole aikinka idan bai hau kan wannan sharadin ba Allah ba zai karbe shi ba na farko ka yi shi saboda Allah na biyu kuma ka samu karantarwar manzon Allah ko koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan aikin to shine wannan aikin naka zai karbo duk wani aikin da bai hau koyarwa bai hau doron wannan ka'ida guda bai bata Allah ba zai karɓi wannan aikin to muna magana akan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ibada nan ne Allah zai karɓi aikin kowane irin aiki koyarwar in ba koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani aikin to Allah ba zai karɓi wani aikin ba mu sani wa huwa alamatul muhabbati muhabbati sadiqa lillahi ta'ala kuma ita ce hanya ɗaya tilo da take nuna alama na gaskiya da yake nuna soyayya ta haƙiƙa ga Allah da kuma manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nuna cewa lalle kana son Allah na nuna cewa lalle kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to alamar ta da take nuna haka shine at-tamassuk bi sunna shine rukon kada sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gaba ɗaya ibadar ɗinsa da mu'amalar ɗinsa da duk akhlaq ɗin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ga yadda kake kokarin tamassuki kake kokarin koyi da shi a nan yake nuna cewa lalle kana nuna soyayya ta zahiri a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa mai waka ce law kana hubbuka sadiqan la ata'tu duk wanda kake son sa da gaske za a ga kana masa biyayya saboda ita innal muhibba liman yuhibbu muti'u wanda ake wa soyayya ga abin soyayya zaka ga yana mada'a yana mar biyayya nan ne soyayya take fitowa a fili matarka ba zaƙin baki na ne yake nuna soyayya ba yaron gidanka ko ɗanka ba zaƙin baki ne yake nuna soyayya ba yaron aikinka ba zaƙin baki ba ne ba yake nuna soyayya bin umarni da bin hani shi yake nuna lalle shi ne yake tabbatar da soyayya ta gaskiya to koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake nuna muhabba soyayya ta gaskiya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine aga kana bin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya nusar da mu cewa yace mana Allah subhanahu wa ta'ala ta mana a cikin suratul ali imran wal in kuntum tuhibbuna Allah ya ku bayin Allah in dai kun kasance kuna son Allah so da gaskiya fattabi'u to ana samun wannan soyayya ne ku koyarwa ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yuhibbukum Allah sai Allah zai so wa yaghfir lakum dhunubakum kuma ya gafarta muku zunubanku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake koyar da saban sai yake rusar da su da al'umma gaba ɗayan mu alaikum bi sunnati manzon Allah sai ina horar da ku ina nusar da ku ga bin sunnat wa sunnatul khulafa'ir rashidin da kuma sunnar kalifofin nan nawa masu shiryarwa al-mahdiyyin min ba'di wanda za su zo a bayana Abubakar wa Umar wa Uthman wa Ali waɗannan waɗannan su ne kulafa'ur rashirin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah ya nusar da mu mai koyi da irin koyin mai koyi da koyarwar su wannan manzon Allah sai tamassaku biha mai riko da koyarwarsa da koyarwa annan kulafa'ur rashirin nasa anan ne zamu sabu ayyuwar addini manzon Allah ce mai riko da ita wa adu alaiha bin nawajid manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mana mai riko da ita da me da dasaran mu da hakwaran mu na karshe dan anan ake rike a bai riko gamgam nusar da mu ne a riko da sunnarsa anan ake samun shirya ya bayan Allah a gaba hudu ba tana magana mu sani cewa at-tamassuk bi sunna najatu min fitan wallahi riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tsayo akan koyar manzon Allah koyarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadai anan ne al'umma za ta fita daga fitina sai an yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duk ibada da duk mu'amaloli tukunna haɗin kan al'umma ya haɗu kuma al'umma ta fita daga fitina to lalle sai ta yi koyi ta yi riko da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu wa yasmatu min al bid'a kuma anan za sai an guji an kyamaci duk wata bid'a in sani bid'a ita ce fararren aiki wani aiki wanda babu koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kansa to duk aikin da kai babu koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka samu ba za ka taba samu lada ba mun ambata a baya cewa sharadin karban aiki a wurin Allah sai ka samu mutaba ka samu koyarwa daga ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk aikin da ba koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai ka bata lokacin ka ne kuma na daga cikin alamomi da yake kawa fitintunu a al'umma shine yaɗe yaɗen bid'a wanda kullum ita sake sabon samfurin salo take wa take a cikin al'umma wanda in al'umma bata bata tsayu ta dawo kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba idan tana yaɗuwar bid'a sai ta kai ta manzalin da sai ta bar addinin ta gaba ɗaya mu sani bayan Allah riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kadai hanyar da zamu bi mu samu tsira a ƙarshe hudu ba tana jawabi akan mu sani bayan Allah ta masu bi suna laisa fil ibadat faqat a'a duk da sunnar manzo Allah sallallahu ba ta kasance a cikin ibada bane kawai inama bal fil akhlaq a cikin ɗabi'u manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu ɗabi'u masu kyau manzo dama ya ce an aiko ni ne saboda in cika kyawawan ɗabi'u yutim mama makarim al-akhlaq koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka samu mutum mai kyawawan ɗabi'u ya koyar da sabon ya koyar da mu hanyoyi da ake samu ake ne ake samun kyawawan ɗabi'u wanda a wurin kada yake ake samu wal mu'amalat ya koyar da mu mu'amaloli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mu'amalanci sabansa har suna kaddarawa kowansu yana kaddarawa cewa kamar manzan Allah ya fi sansa akan kowa kamar yadda wani sahabi yake faɗa yace yana kaddarawa irin mu'amala da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake masa yana kaddarawa ya fi sansa akan kowa zuciyarsa ta tabbatar masa da sai yace kai sai ya samu probin ya samu tabbaci a wannan manzan Allah sallallahu alaihi wa yace ya manzan Allah ne a duniya gaba ɗaya wa kake son manzan Allah ce masa a duniya gaba ɗaya ce masa nana Aisha yace a ba ba a cikin mata ba maza manzan Allah ce masa abiha Abubakar ya dinga ya dinga lissafa masa ya dinga lissafa masa ya kaddara ce sai ya shu ya ce shikenan maza Allah ya ce ne na kaddara ni ne na farko me dalili saboda kyawawan mu'amala a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake ko sai sai Allah ya ce mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira koyin mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan mu da sunnarsa anan ake samun ɗabi'o'i da mu'amaloli kyawawa bayan Allah wallahi duk wata ibada duk wata mu'amala duk wani ɗabi'a halayya idan bata dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba bawan Allah duk abin da kai a cikin wannan hidimar ka kaddara kawai ka sha wahala ne don wallahi Allah ba zai karɓi wannan aikin ba muna fatan Allah ubangiji ya datar da mu ya sa mu samu sabati akan koyarwa da kuma mu'amala da kuma ɗabi'o'i da mu'amaloli na manzanmu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma ati nufusana taqwaha وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله قوموا إلى صلاتكم